بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأنيس شا تركوا 19 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1441 bayan hijira Annabi alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na 61 ko 62 ku za mu tashi na darasi na 63 a wannan littafi mai albarka na al'adabul mufrad na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka na musa bin umair da ke wato unguwar hausawar gandu bayan wato ma'aikatar hoki idan ba manta ba mun tsaya a daren babi na 291 291 kuma mun biya hadisai babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana akan addu'o'in annabi alaihi salatu wasallam mun kuma tsaya za mu tashi hadisi na 695 a cikin wannan babu inda malai yake haddathana ali bin abdullah qala حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سفيان عن سلمة بن قهيل an kurayb an ibn abbas an karbo daga abdullahi da abbas abdullahi da abbas kamar yadda ake yawan faɗa yana cikin matasan sahabban annabi alaihi salatu wassalam matasa na sahabbai domin lokacin da annabi ya hijira ya rage shekara uku annabi ya hijira aka haifi wato shi ibn abbas sannan kuma wani wato misali da mutum zai ƙara kamowa shine mahaifinsa shi kakan shi abbas din mahaifin abdullahi bai yi hijira ba ko bai musulunta ba har sai da aka yi fatahu makka shekara takwas ina so ku hararo wani abu ne dangane da wannan shekara takwas to kaga bayan ya yi hijira kafin ya yi hijira suna duk da ana cewa ya musulunta shi da mahaifiyarsa da wuri don mahaifiyarsa sunanta lubabatu iyayar maimunatu bintul harith gwaggon shi abdullahi da abbas ne shi saboda haka sai ya zanto ana magana cin musulunta amma ba a hijira ba sai da mahaifinsa ya yi hijirar a shekara ta takwas suka koma madina an gane suka wato aka yi fatahu makka kai eh bayan sai da aka yi bayan wannan kaga wato bayan fatahu makka suka tafi suka yi hijirar sa ba annabi alaihi salatu wasalam bayan sun yi hijira kafin hijira da shekara kamar yadda na faɗa a makka kenan kafin hijira da shekara uku aka haife shi to kuma bayan nan da shekara takwas suka koma wato madina in ka lissafa za ga shekara shekara ta goma sha ɗaya annabi a duniya shekara ta goma sha ɗaya annabi alaihi salatu wasalam ya duniya wannan na ka wannan ne don mu rike daga cikin musamman za ga akwai wanda yake sukar Anas dan Malik cewa ai yarintarsa ta kai matsayin da ma cewa Annabi bai san shi ba saboda eh idan wannan shekarun za a kalla na ce to a halin zai cewa za a kore wasu domin kaga wannan takadirin misali in ka lissafu za ga cewa shekarun sa nawa gaba daya Annabi alaihi salatu wasalam ya war duniya kuma yanzu hadisin sa za mu biya wanda shi mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib yana cikin wato babbanni na Annabi alaihi salatu wasalam sai dai kawai abin da nake so in kara mana na cikin makaranta shi Abbas dan uwa ne gawa Abdullahi mahaifin Annabi alaihi salatu wasalam da Abu Talib sai dai ba mahaifiyarsu ɗaya ba da Abu Talib da Abdullahi shine suke wa uwa ɗaya uwa ɗaya ita ce mahaifiyarsu sunanta Fatima wanda ka iya cewa sunanta ne sunan na na fadiwa sunanta ne kuma sunan mahaifiyar sayi na ali ne na ummu azihi an gane ku sannan ita mahaifiyar abbas sunanta na kila ko nukaila naqilatu ko nukailatu wannan shine sunan da suke gaya mata kala yace to bitu bitu inda khalati maimuna na kwana gurin gwaggona da ake kiranta maimuna bintul harith fa kama annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ata hajatahu annabi alaihi salatu wasallam ya miƙe ya tabbai dan ya biya bukatarsa fa gasala wajahu wa yadayhi annabi alaihi salatu wasallam wato dan a wata ruwaya kafin mu wuce ba ta haka ta wuce ne a yi fabala ya je kama ruwa cikin dare ne ya je biya bukatarsa to wata ruwa kuma cewa ta yi fabala kamar yadda shi uba ya yi wannan ruwa daga malaminsa cewa sai annabi alaihi salatu wasalam ya je bawani fagasala wajahu ya wanke fuskarsa wa yadayhi da hannayensa thumma nama sannan sai kuma koma baccin bayan ya wanke alwala zai wannan kawai wani ba'adi aka gaya ma yawa sai ya alwala bayan ya yi abin da zai kuma zai koma ya kwanta sun makama sannan annabi alaihi salatu wasalam ya miƙe fa atal qirbata sai ta wajen wata salka ita ce alqirba salka irin wadda ake yin ta dama ta fata ita ce salka ko yawa mazubin ruwa na fata shine salka to sai ta bi wannan gurin wannan wato talkar daidai fa atlaka shinaqa sai kwance madaurinta bakin tunda bakin daure shi suke tunda ba ta ce a daure bakin a rataye sai kwance madaurin thumma tawadda wudu'an baina wudu'ai sannan annabi alaihi salatu wassalam yayi alwala wata irin alwala wadda take tsakankanin alwala guda biyu malamai sun yi fassarori anan cewa kaga ai kana da fuska guda uku a wajen yin alwala ko dai kai sau ɗai ɗai ko sau biyu ko sau uku to sai aka ce wato alwala da kankanin alwala guda biyu wasu suka ce sau ɗai ɗai yayi wasu suka ce a'a dubu yayi wasu suka ce a'a bai kai guda uku ba amma ruwan ne ba su da yawa sai zanto ya karanta ruwan shine wudu an baina wudu aini ya karanta ruwan ai lam yaqdir min iraqatil ma' bai yawaita zubar da ruwa ba shine wudu'an bai amma ba mai kyau dan akwai ruwa da ta ta nuna cewa ruwan muslim yake cewa wudu'an hasanan sai alwala ce kyawar alwala duk da cewa bai cika guda uku ba amma kyawar alwala wataƙila guda ɗaya ne wataƙila biyu ne ita ce wudu'an baina wudu'aini ita ake nufi da shi kamar yadda malamai suka fassara haka imamu nawawi ya kawo wannan bayanin a cikin sharh muslim da yi wa kada abu laga ka ji ma karin bayani amma ya kai matuƙa wajen yin alwala saboda haka ya yi kyakkyawan alwala ai ba ba ba ba irin wani alwalar ba ce da za a ce ba ruwa ba za a yi ta yadda ake so fa sallah sai annabi alaihi salatu wasalam yayi sallah fa qumtu Allah da ba zai ce ni kuma sai na miƙe fatan da ɗauki sai na yi miƙa shine ta matsayi sai na yi miƙa kaga ne yin jima yin miƙansa karahiyata an yara anni kuntu attaqi zauna ina kin kada ya gane ina bibiyar sa ai uraqi buhu ina bibiyar sa ba bacci nake ba ake duk abin da yake ina kallo yace sai nayi bi irin yanzu ya tashi din nan ka duba kananan shekarun za ba yana da wayo sai bi ya nuna haka yace fa tawaddatu bi sai nayi alwala inji ibn abbas fa qama yusalli sai miƙe annabi alaihi salatu wasallam ya miƙe yana sallah wa kumtu an yasarihi ni kuma na miƙe na tsaya a bangaren hagunsa a to amma ai ba a gaya mana gashi an ce annabi ya kwanta amma ba a gaya mana kuma ya kuma wata alwalar ba a ba shi bane baina wuduwa ne na yi muku bayani yanzu ba shi bane baina wuduwa ne alwalar sai guda ɗaya aka ce kyauta ta ce bai yi ashe gwanar da kuka yi magana ba ku gane ba me nake nufi ba kenan eh eh a to ne ya rufe ta ku kenan baka sana irin mutum ya tashi daga wasu ya dan kauda ruwa daga eh daga fuskarsa ba alwala ya makaran fari kun fahimta saboda haka a karo na biyu shine annabi ya tashi ya alwala yawwa fa kuntu an ya sami ya sai na tsaya a hagunsa suka ce annabi bai tashi alwala ba saboda ne saboda shi wato idanunsa ne yake bacci amma zuciyarsa ba ta shi ne abin da suka ce fa kana biya bi da na je na tsaya a hagunsa sai kama hannuna fa adara ni an yamini sai biyo da ni wato ya da ni gabansa shine adara ni dara ya duru dauran kaga ai zage yi kenan ko shi za ke cewa cycle da'ira da'ira inda za ku zauna yanzu ku yi kewaye sai a ce sun yi da'ira an gane ku to fa adara ni an yamini sai biyo da ni gabansa abin tambaya a nan da annabi ya tsaya a hagu in za a yi sallah tsakanin liman da a mutum biyu za su yi tsakanin liman da mamu ai kaga liman ne zai tsaya a hagu mamu a dama ko to sai tsaya a hagunta to ta ina ya janyo shi ta bayan sa ya janyo shi ko ta gabansa ta baya me dalili ta nuna haka eh duk wannan fitowa ya cewa ya kama kunnensa amma ba wani dalili da ya nuna cewa ya janyo shi ta gaba ko ta baya eh kama kunne ya yadda akwai ruwa da ta nuna ya kamo kunnensa har ya murza ko amma ya dai ta gaban sa ya wuce da shi ko ta baya eh ya dalili kaji yanzu malai abu ya saba ma o sai ya tafi da kai cewa ta baya ke yanzu ma ya yadda da abin da kake ba dalili ba ba ku da dalili ko ɗaya haka malamai masu jari suka ce cewa babu wani dalili da ya nuna ta gaba ko ta baya aka wuce ne amma dai za mu hararo ne mai kiyasi saboda wasu hadisan cewa ba a wucewa ta gaban mai sallah to wannan shi ne kawai za a yi sannan suna cewa ai janyo shi a janyo aura za ka yi fa yanzu mutum yana sallah ka yi haka da shi ta baya ta yaya kenan ka wurgo shi ta bayan ka ke haka suka ce abu ne mai wahalar sha'ani ta gaban su yake ne ya dawo da shi nan wanda ya rubu ne wa dan zahiriya a haka ba wani dalili da za ka kawo ka ce ba ka da shi wallahi ka ce ya ce ta gaba ya janyo ya dawo da shi nan to shi za a ce kai ma yanzu yaro ya zo ɗan ke zo zai ka za ka iya janyo ta gaban ka ka dawo da shi ai ba ta kana ya zo ta biya ba gyaran sallah kake shi za maganar su na cewa ba dalilin ta gaba ne ko baya wannan duk malamin ijtihadi suke kuma haka ne ba dalili ta gaba ne ko ta baya amma auna za ka yanzu ku tsaya kai da wani za a yi sallah ka gwada turo shi ta bayan ka gani eh malaba da Allah dan ta zo ku tsaya da mala hari mu ga waye a hagun ko a dama kai tsaya a hagun tsaya a hagun eh da waye a nan to ma da dawo mana shi ta bayan naka mu ga yadda za ka yi a sallah eh ka sa ya gudu idan su yi kasa mu gaba la abba yi kasa mu gani haka aka yi kenan to amma yaro ne baka tunanin wajen jan nasa ya juya ya kalli kawai gabansa ko kana tunanin tun ne ya hankalto cewa in ya karkace wa alƙibla ko duk wannan kana da buƙatar ka kare kanka shi za su suke ganin kawai wato fa adara ni an yamini ya dawo da shi ba a sani ba ta gaba ne ko ta baya to yi za idan wani ya zo ya ce ta baya ya ga hakan zai fi masa sauki shikenan tunda wata gila ko da ta baya ne idan ya karkace zo in ya zo wata ila ya sake takbiratul ihram ya sake shiga sallah ko kuma a ce a ai ku sufiya ce ta annabi tunda ya janyo shi nan don ku sufiya ce ta annabi kai ba ta hauka ba kenan sai da ku sufiya tana buƙatar dalili ba a faɗar ta kawai fa kaga sannan anan kaga ya nuna cewa liman yana tsayawa ne a hagu ko sannan kuma babu a dama to a ina aka samu yanzu idan aka zo liman misali liman ya shiga gaba sahun gaba ya cika sai ina ma mu za su fara sahu ta tsakiya fetin liman daman liman domin dalili duk biyu idan tsakiya ne fetin liman mai dalili shi kuma sauri na ɗaya ana fara shi ne ta ta tsakiya ba bambanci tsakanin sau na ɗaya da na biyu saboda haka saurin farko ana fara shi ne ta tsakiya babu yadda za a ce kuma sau na biyu ka fara shi ta can gefe abinda wala umar yake kenan kai fa kamar yanzu ni ne liman idan aka duba masallacin fadinsa ya kai har gurin mala abubakar ba can zai je ya faru ta daman bayi kenan daman liman zai tsaya ya mu ji hadisi ya mu ji kafin ka kawo mana mu ji hadisi eh haka in musulmi ba can dama ta koma ba ne malam muhammad zai ce eh ai ta ji malam hari yanzu ya faɗi wani abu ya ce damai shawara daman liman ba daman masallaci ba ko shi haka yake yanzu wanne kaza ba daman liman ko daman masallaci eh kawai dama kaga daga to Allah ya biyo malam wannan ra'ayin in ka kalle shi da kyau za ga cewa misali yana abubuwan da malam Usman Umar suka faɗa malam hari ya fi kusa da daidai yawa ya fi kusa da daidai wancan suna kafa hujja ne da wato hadisin na na Aisha ko kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarjulihi wa fi sha'anihi kullihi to a ta sallah haka zo sai a faru in ka kalla yanzu banda wanda hadisin da ka kawo wanda shine tushe cewa ana fara sauru ne daga bayan liman kuma damansa da mala hari sai faɗa daidai damansa damar shawar sai ya zama daga daman liman saboda a hankalce yanzu idan liman ya tashi yin rafkanuwa ai ka na bayan sai ke janyowa ko idan ya janyo na bayansa wanda zai je refulesin na bayansa immediately shi yake shiga idan wani yana can Allah ya sa kun gane yana can kuzurowa masallaci sai za ta haka kenan sallah ta koma wasa haka sai ce su koma can aiki ne matsalar saboda kuma mutane suna ganin aiki yana da ido saboda aka bara a bi shi kawai eh babban mutum ne kuma maybe yana da ido Allah ya kyauta to ayya shi ne abin da yake to kaga ai muktabatun ne da mai talimi yake faɗa ko yi za yi da yawa wanda ba su kai gurin da ya su ɗauka ai karatu yayi karatun da yake ai haka saboda haka sai ai koyi ai ana haka ko za ga mutum in ilimin ka bai kai guri ba kaga wanda ya ka ilimi yayi wani abu yake ce to ko shakka babu ka san yana da dalili ba za ka yi koyi da shine shine shine shine a abinda ake faɗa masu muqallidai kenan ai akwai muqallidai wanda shi muqallidi ne koyi zai da wani bai kai matsayin da zai iji ta hadi ba saboda haka zantan da ya fi inganci gaskiya ana fara sauni ta bayan liman ya fi inganci eh ta bayan liman ba ta daman yanzu masallacin madina misalin da na ba wasu a masallacin madina in kace ta bayan liman dama dama za ka fara sau a wata unguwar ka shiga na yana biya ya kalli haka eh suna yi dama ai kun ga yanzu wannan fatoyin biyu da kuka faɗa su biyu ake ta wato magana a kai amma da tafi karfin dalili tsakani da Allah wannan ta bayan liman din tafi karfin dalili saboda misalin da na ba ku yanzu a masallacin annabi alaihi salatu wasalam masallacin madina unguwanni ne za ka haɗe suka zama masallacin idan eh idan ka ce ta dama za ka faru to kana wata unguwa inda mumbalin annabi alaihi salatu wasalam yake daidai gurin da liman yake inda yake huduba in ka fara ta dama ai har a gama huduba sai a gama hudubar kwata kwata ba ka ga liman ba tana kan ko a saman gaba kake fa amma Allah ya ce waje ka kara setin liban to shi kenan da an samu tangarda a saman gaba sai ka kawai ta saman gaba sai ka shige gaskiya wannan yaki to shi ne malai yace fa kaza bi yadi fa adarani an yamini ya kama hannuna to kaji fa hannu aka kama malai harin ba kunne ba da ba akwai ruwa da ta kama ta nuna kunnan da wala hari ya faɗa amma nan da aka ce ya kama hannuna fa adara ni an yaminihi sai biyo da ni ya biyo da ni ta damansa fa ta tammat salatuhu ai kamulat sai sallarsa ta cika ta zama minan launi ta daren nan da yi talata ashara raka raka goma sha uku kaga anan cewa an yi magana malamai sun yi magana cewa da na Aisha an za ku tuna hadisi a kiyamu Ramadan da Malam Albani ya kawo cewa baya kara a kan raka goma sha daya to shine wasu malaman suka ce kamar Ibn Hajar da ya zo na bayani yace wasu malaman ta suka yi raka akwai ratuba wannan sunnonin ratubai da ake yi to wannan guda biyu yayi sauƙaƙa a bayan wato bayan sallar isha ita bayan sallar dare to bayan sallar isha ya wannan biyu da ya tashi da daddare kuma sai isha daya to shine ibn abbas yace ta tammatin tuka kaga ya hada waccan da wayannan kenan shine abin da yake faɗa sharhin jama'ilul muhammadiyya kuwa wasu malamai ta suka yi idan annabi ya tashi kafin ya yi sallar dare din da doka yake yi sai ya fara ya rakoi guda biyu sauƙaƙa sauƙaƙa kamar ta buɗe sallah wanda za a ce kamar rakatai alfajiri saboda gajartar su sannan kuma daga nan zai fara dogwaye sakon da suka faɗi wannan sai da haka mu ba mu da iskali a kai dama ai matsalar sallar dare muna kan fahimta cewa salatul layli masna masna abu da hadisi ibn umar yadda kaga a malikiya ma sai aka kai raka'a 60 a dare ko 36 shi za ga wasu na ai da ko saudiya za ka ga ai 36 ake daga bayan suka kai har yanzu karshen ramadan za ga ana yin zodi eh karshen ramadan yawanci yanzu sha biyu ashirin suke ashirin da uku eh duk biyu za a ta yi ana tsayawa a ta yin biyu daga nan kuma sai a yi guda uku ashirin da uku suke yi to sallar dare kenan sun matsa ja a fanama to ga gabar da nake ta so in zo ɗazin na kawo ku wani guri an gane in ja a fana ba annabi alaihi salatu wasalam sai ka kingida ya yi bacci ya yi sallar dare hatta na faka ai an gane ko hatta na faka har sai da yi mun shari wanda ya dace da shi kun san mun shari kala kala ne ko likitoci ka tambaya tafiɗi da ake fara shi ne na cuta idan aka ce hatta gatsa wane ya yi wannan ya yi saka ya yi wannan tafsir din to shine mun jari na cuta amma wannan irin wannan mun jarin akwai wanda za ga wato yanayin kwanciya ce kawai ta yau mutum daɗi so da haka irin wannan mun jarin na cuta ba irin sa annabi alaihi salatu wasalam yayi ba mun jari yayi na lafiya shine abin da malamin suke faɗa ai za ga kusan masu bayani akan mun jari likitoci wajen kashi uku wanda kasai akwai wanda za a ce ma na kiba ne akwai na gajiya akwai na kaza akwai na kaza to na annabi alaihi salatu wasalam ba irin wannan bane na lafiya ne yawa wa kana idan nama nafaka aka ce ma idan dama ya kwanta bacci yana yin irin wannan yanayin munjarin wanda yake mai tsafta fa azana hu bilal bis sala kun ga ya kwanta yanzu bacci sai bilal ya zo ya mar shela ya zo ya sanar da shi cewa lokacin sallah yayi fa salla wa lam yatawadda shine gabas da nake zo faɗa ɗazu ya tashi ya sallah ba tare da ya alwala ba ba tare da ya yi alwala ba to shine muka bayani ɗazu cewa idanunsa ne ke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci shine kawai wa kana fi du'a'ihi a cikin addu'arsa da yayi a wannan lokacin yace Allahumma ja'al fi qalbi nuran Allah ka sanya haske cikin zuciyata wa fi sam'i nuran Allah ka sanya haske cikin jina wa an yamini nuran Allah ka sanya haske a damana wa an yasari nuran Allah ka sanya haske a haguna wa fawqi nuran Allah ka sanya haske a samana wa amani nuran wa tahti nuran Allah ka sanya haske a karkashina wa amani nuran Allah ka sanya haske a gabana wa khalfi nuran Allah ka sanya haske a bayana wa azumli nuran Allah ka girmama ni da haske wata ruwaya wa azumli ba wa azumli ba duk ɗaya ne kuma Allah ka girmama ni da haske kaga wannan haske ana ta roƙon sa ne saboda a ranar alkiyama ba abin da kake bukata sama da shi ga ita a wata ayar da mutum zai zo ya rika rabbana atmim lana nurana wa qtil lana saboda hasken ne ake bukata iya yadda kai risabin wato socialist ɗinka iya yadda za ta baka haske a kan sarari to sai ka je mu'minai suna ta kira da bayi suna ta kira rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu wa qtil lana innaka ala kulli shay'in qadir kowa wannan hasken yake nema saboda yana tajin ka na karewa to an shiga sasku caji na karewa an shiga tasku an shiga yanayi to shi ne yake wa kana kuraibu shi kurai talibin su yake wa sab'an fi tabut sannan kuma da guda bakwai wato ya ambato ya lissafo guda bakwai fi tabuti maganganu suka yi na farko duk tabut a tabut kun ga ai akwati kenan ko to akwai wato wanda suka fassara cewa guda bakwai da annabi ya lissafo suna cikin wata takarda ya rubuta ya sa a cikin wata akwati wasu kuma suka ce a'a duk tabut ai ana nufin wato ya annabi ya lissafo guda bakwai wanda sun shafi jiki shine a tabut din jiki wasu kuma suka ce fit tabuta a cikin kirji zuciya da kirji ya kaga yanayin sun da alfa suke yanayi ne na me na akwati to amma bara mu ji na mafi yin jayin shi ne za ka ji anan falakitu rajulan min waladil abbasi yana haɗu da wani daga cikin ƴaƴan abbas ibnu abdul muttalib wanda ana cewa ƴaƴansa maza ma kawai goma ko to daga cikin ƴaƴansa sai haɗu da shi kaga akwai fadlu bin abbas a yayansa ko fa hadathani bi hinna to tunda ya ce wato wannan guda bakwai bai kawo shi yanzu ba amma dai ya san guda bakwai aka faɗa wanda ya shafi suna ce a tabu ko zuciya ko kuma wato akwati ko kuma sun shafi jiki amma ya manta amma maganar da inganci shine a dangane da jiki ne cewa annabi ya faɗi wannan gaɓoɓi guda bakwai a jikin mutum cewa wato duk ya roƙi Allah ya ba shi haske to shi da ya haɗu da ɗaya daga cikin ayan Abbas ba da sani da yinda kurai da yace ni kuma ɗaya daga cikin ayan Abbas sai ya hazantar da ni wayannan guda bakwai bara ku ji su fa zakara asabi na farko sai yace ai abinda annabi yace Allahumma ja'al fi asabi nuran Allah ka sanya haske a jijiyata wa lahmi ka sanya haske a namana wa dami ka sanya haske a wa nuran ka sanya haske a jinina wa sha'ari nuran ka sanya haske a gashi na wa bashari nuran ka sanya haske a wato fata ta guda nawa kenan biyar ko guda biyar kenan haka ne saura nawa ne ya ce saba an fita gudu guda bakwai ne da aka yi magana da suka shafi jiki to an faɗi biyar yanzu sai ce wanda kara kasulataini ya ambata mun guda biyu amma na manta su shi kuma da aka zo shi ma sai ce ya manta su amma malamai ibnu hajar da yazo da sauran malamai sun kakkawo irin sai imamul manawi a faidul kabir faidul qadir kai sun kakkawo su irin sun ma maganganu da malamai suka ce magana ta farko suka ce waje alfi mukhinuran sai almukhu bargu ka sanya wato haske a cikin bargo na na shirin kenan an gane na bakon fa shi ne wa fi aizani nuran ka sanya haske a ƙashira magana ta farko kenan akwai ruwayar da ta zo da wannan wasu kuma suka ce a'a a shahmu ne wal azmu shine me a shahmu kitse kitse ne da kashi guda biyun nan magana ta biyu kenan magana ta uku shine Allahumma ja'al fi izani nuran wa fi qabri nuran ita ibn hajar ya rinjaye a cikin fatawul bari cewa Allah madaukakin sarki ka sanya haske a cikin kashina da kabari na inda bai kunshi jikin gaba daya kun ga guda nawa kenan bakwai duk wayannan magaganin ka dauke su zaka ga akwai ma malaman da suka ce shine wanda ya burin jaye shine ana magana wa fi lisani nuran wa fi nafsi nuran shi wasu suka rinjaye lisani harshe Allah ka sanya harshe a harshe na wa fi nafsi ka sanya harshe a ne zuciyata nuran to maganganu guda hudu duk an yi su ko ne dan wannan na ƙarshen da muka faɗa imam muslim wato shine abin da ya rinjaye ita ya kawo a ruwayarsa ta muslim an gane to saboda haka wannan hace idan Allah ya sa ba gaba daya hace ya lullube idanka to zai sa ma albarka a idan ba za ka rika zuwa kallon haramun ba aka sa ma hace a harjiyanka ba za ka rika faɗa abin da Allah baya so ba gaba daya wannan gaban su ne idan Allah ya tsare ma zai ga kana ne kana nisantar abin da Allah baya so da su shine hasken ba wai wata fitila za a gani tana walƙawa ba hasken shine a ga kana gujewa saban Allah da wannan gaban na'am alaikum salam duk ƙari ne a cikin hadisin ka gane duk hadisin yana ci amma yana gaya ma a hadisin ya san dai cewa annabi ya faɗi guda bakwai sun shafi jiki shine maganar da aka yi sauran ba suna nan kalbi amami fauki tahti duk suna nan amma dai yace ya faɗi guda bakwai da sun shafa gangan jikin ɗan adam shine aka zo aka gaya masu yanzu ka gane yawwa حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز ابن محمد ابن عبد المجيد بن سهيل انا عبد الرحمن عن يحيى بن عباد واتو بن عباد ابي هبيره ko abi hubaira ba abi huraira ba shine abi hubaira wanda fika ne kamar da malamin suke faɗa an sa'id ibn jubair ana abdullahi ibn abbas qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl fa salla annabi alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi da daddare ya salla fa qada salatahu ya idan da sallarsa yusni ala Allah bima huwa ahluhu yana yaban Allah da abin da ya cancanta ya bi shine malamai suke faɗa duk wanda yake so Allah ya biya masa bukatarsa to in ka tashi roƙon sa ka yabe shi kar kai wa Allah guri kaga wani suka tashi roƙon ba yake suna Allah na roƙe ka kaza na kuma wannan gori kake wa Allah ya hana ka kenan ka roƙe shi kaza ka roƙe shi kaza ya ki bayarwa su saboda haka ba zai bayar ba idan kana so Allah madaukakin sarki ya biya ma bukata salon da za muke biya a addu'o'in nan jira kai in ka tashi ka fara wa Allah madaukakin sarki ka fara fito da irin baiwar da ya ma tukunna ka gaya wa Allah Allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza ka bani kaza Allah na gode ba kuma ka tsara mu to wannan shi ake bukata shi ne malamin suke fara mutukar mutum zai dau wannan salon ya yi wa Allah kirari ya faɗi baiwar da Allah ya bari wa annabi salati sannan ya faɗi bukatarsa to Allah zai biya ma bukata shine ka'ida amma in ba za ka dau wannan salon ba to ba inda mutum za shi gaskiya saboda haka yi za a ga wani ya ce wai bara ya je ita kafi bara wancan ma ya shiga wallahi wannan ba zai shiga ba wai wai Allah yake gori to kan zai wai saboda bai bi salo ba kamar yadda malamai suke faɗa to sai yace sun da yakunu fi akhir kalamihi kun ji annabin ya tashi sai ya fara wa Allah kirari sannan a ƙarshen maganar su sai ce Allahumma ja'alni nuran Allah ka sanya mun haske fi kalbi cikin zuciyata waja'alni nuran fi sam'i ka sanya mun haske a cikin jina waja'alni nuran fi basari ka sanya mun haske a gani na waja'alni nuran an yamini ka sanya mun haske a dama na wa nuran an shimali ka sanya mun haske a hagu na ka gotar waye an ya tari duk ɗaya ne waja'alni nuran min bayni yadayya ka sanya mun haske a gabana wa nuran ne kalbi ka sanya mun haske a bayana wa zidni nuran ka ƙara mun haske ya ubangiji wa zidni nuran ka ƙara mun haske ya ubangiji wa zidni nuran ka ƙara mun haske ya ubangiji to annabi alaihi salatu wasallam yana faɗa wannan wanda idan za ku tuna za ku zan ka duba hizbul muslim ya kawo wannan Allahumma ja'al bi qalbi nuran din nan zuwa ƙarshe a addu'ar ne zuwa masallaci to za a ga a tsaye da cikin manyan malaman mu wata ran na jin fatawarsa yana magana akan wannan cewa ba addu'a zuwa masallaci ba ce to ka in kana bibiyar karatun da kyau zaka gane ko shakka babu addu'a ce ta me ta sallar dare sai wani daga cikin wato matasa yake ce mun kamar ya ce ya ce malam ya yi magana akan ni ban doji ya gaya mun cewa ya yi magana akan wannan cewa hadisin da ake kawowa bai inganta ba yana nufin bai inganta a zuwa masallaci ba amma hadisin bukari ne ba abin da yake nufi kenan ba wai na nufin hadisin bai inganta a biya shi ba abin da yake nufi kenan bai inganta cewa addu'a zuwa masallaci ba amma ingantaccen hadisi ne an fahimta da kyau ko yawwa shi ne na to sai yake yi tunda kaga wancan da muka biya yanzu a naku me me matsayin hadisin wancan hadisin na farko da muka biya na ibnu abbas da annabi ya tashi ya alwala ya biya addu'a very good saboda haka ka ga ba hadisin ya soka ba kuma ka koma bukari zaka ga hadisin fa ba da shi yake ba maganar cewa addu'ar ka kamar yanzu misali in zo ina ga wani ce addu'ar fitowa daga gida ko rubuta a littafi cewa zaka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith sai yanzu ce ma bai inganta cewa in za a fito daga gida za a biya Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi hadisin na soka bai inganta cewa ka biya ta a zuwa shine abin da ake nufi amma in dan daki ne ba ya inganta shine kawai abin da ake nufi babu giranta wani kulajil ba maganin ciwon kai bane ko to shine حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس طاووس اليماني أنا عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل كنت أقول لك فتوى النبي عليه الصلاة والسلام يا كسن في إذن يتاجي لي صلى أتكي الدري قال سيتي اللهم لك الحمد يا أبنجي قوديا كتبت غريكا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن كين حسين سميلك السيد ودو أن تكي الله نور السماوات والأرض كنا مثل نوره kamikatin fiha misbah to sai yace walaka alhamdu kuma ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka anta qayyamu samawati wal ardi ko qayyimu samawati dai ya inganta kai ne a tsaye wanda yake a tsaye wato baya bukatar wani abu kenan komai shi yake wa kansa qayyimu bi zati shine wanda ba a yi masa wani abu kun bayyana ko a hausa za a ce ai wani ya tsaya da kafarsa ko to saboda qayyamu samawati wanda yake a tsaye wajen kulawa da sammai da kasai wal ardu da kuma kasai wane mutum shi za idan mutum yana sciences ma ya kalli yadda Allah madaukakin sarki yake amfani da gravitational force wajen rike taurari da wata da ita kanta sama wallahi ya kamata ya musulunta to iya gravitational force din sciences ne kawai ka je kai bincike a kansa ya zai nuna wa cewa akwai Allah ko to wanda yake zayin su sosai tunda shi ne fi gane ne ma'anar gravitational force tunda yanzu mangoro za a gaya ba cewa yana tsaye gravitational force ne ya rike shi eh force of gravity da wannan da zafi amma za a ce gravitational force da Hausa ne wala Umar yawanci za ka ga ba ta faɗa malam Musa na magana izu kamar wani abu na ma'ayin karfe da zai zuko shi to iya wannan wallahi in mutum ya yi bincike ya zai nuna ya tabbatar akwai Allah ka kalli fa za a gaya ba ka koma kallon duniyoyi kawai wannan tauraron za a gaya ba ya fi kaza girma amma ba abin da ya rike shi la haula wala quwwata illa billah to shi za a gaya ba Allah shi yake rike da su ya ya halitta wani abu da ake kira gravitational force ya rike ya tsaye da su to shine mala yake mala annabi alaihi salatu wasallam yake wa Allah kirari kun ji yadda na faɗa a baya in za ka roki Allah fare ma kirari ya wanda yake kaza ya man lam yalid wa lam yulad ya man huwa hayyun la yamutu ya man bi yadihi kullu shay ya man yujiru wa la yujaru alaihi haka ya man huwa al-qahiru fawqa ibadi kai ce wa Allah kirari da wannan kalmomin sannan kuma sai ka da ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya ubangiji na zalunci kaina la haula lana wala quwwata illa bika kai tai wa Allah wannan kirarin to sannan kuma kai annabi salati sai ka koma kuma maula kai maula cikakkiyar maula ya halatta to saboda haka wannan shine to sai yake um antal haqqu kun ji ko Allah kai ne ne eh al haqqu kai ne gaske duk abin da za gani duk ƙarya ce Allah kaɗai ne gaske ba wai gaske ba ma gaske Allah shi ne alhaƙu wa wa'aduka alhaƙu kuma alƙawarinka gaskiya ne mun zallace ne walaka alhamdu anta rabbu samawati wal ardi wa man fihinna nan ko kai ne ubangijin sammai da kasai da wanda suke cikin su anta alhaƙu nan ne ya ubangiji kai ne gaske wa wa'aduka alhaƙu kuma alƙawarinka ba gaskiya ne wa liqa'uka al-haqq haduwa da Allah ba gaske ne wal jannatu haqqun aljanna ba gaskiya ce domin akwai aya ko da ita ga mana cewa wasari au ila maghfiratin min rabbikum ko wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'idat lil muttaqin tana sannan kuma wan naru haqqun ita ma akwai aya wa taqun nar allati wa'idat lil kafirina saboda haka kowanne wato ya nuna mana cewa akwai aljanna akwai wuta suna nan wa ilaika anabtu ya ubangiji gare ka na koma wa bika ka san to akan ka nake rigima in ka ga mutum yayi in ka ganji yayi fada to akan an taba Allah ne shine anaku to ni babu anawa to alkiyama ma gaskiya ce sai ne to sai wuce na ga gurin yanzu amma na oke akwai gashi nan wa sa'atu aqul allahumma laka aslamtu ya ubangiji gare ka na mi kauya na urkulu fi silmi kafa gare ka na mi kauya wa bika amantu kuma da kai nayi imani wa alayka tawakkaltu da kai na dogara wa ilayka anabtu kuma gare ka ne nake komawa wa bika fasamtu akan ka ne in an taba ubangiji ne wato za a ga wato rigimata wa ilayka hakamtu duk hukunci na gare ka nake kaiwa babu filli ka ji sai yanzu fa sai da aka yi kirarin wani sai yanzu za a roƙa to haka ake yi babu filli ya Allah to ka gafarta mu ma kaddamtu duk abin da nayi wa ma akaltu da wanda na jinkir saban ba wa ma asraftu da wanda na ɗaure wa ma alantu da wanda na bayyana anta ilahi Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta a bauta wa sai kai wane mutum to wallahi idan bawa ya koyi irin wannan salon wajen addu'a za ga abubuwan ka na tafiya sai dai kawai matsala idan baka da cikakken imani yayin da kake yin abu amma wallahi za ka ga abubuwan ka na tafiya yawwa ka ɗau salo kawai حدثنا الوليد حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن يونس بن خباب أن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي يا كسن تينا الدعاء يا تو اللهم إني أسألك العفو يا ubangiji ina roƙonka afuwa wal afiya da lafiya me afuwa shine mahu zunubi a shafe ma kurakuran zunubin da kai a shafe shine afuwa ko an yanke mutum zaman kaso nan shekara biyu kawai mai gwamna ya zo ce ya yafe mara shine abuwa ne zaka da an ce an yi wa fursunonin yaƙi abuwa shine dai abuwar da bawo yake faɗa al'afiya kuma ba mai lafiya din Allah ya tsare a ta gabanka daga ababen ki an fahimta da kyau ko shine lafiya Allah ya tsare lafi gaba ɗaya gabanka daga ababen ki shikenan to shine ka roki Allah wannan fi duniya wal akhirah a duniya da lahira Allahumma inni kuma me ya samu lafiya a lahira shine kaga gabanka ba tare da sun shiga wuta ba mutum a kai shi aljanna Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini ya ubangiji ina neman wato ina roƙonka abuwa a addini na Allah ka bani lafiya cikin addini na wa hali da iyalaina wa sira aurati Allah ka tsare al'aurata shine malamai suka tsara bayani suka ce shi ma wato bayan lafiya gaba ɗaya da za a baka shine tsare al'aura shine ita ba kowace irin gaba ta ka Allah ya ba ta kulawa akwai wato ruwayar da ta zo wa sura aurati ka rufa mun asiri ka rufa mun ka rufe tsaraiti na ya Allah wa amin rawati ko rawati Allah ka tsare ka amintar da ni daga tsoron da nake ji kaga akwai abin da yake tsoratawa ne yake tsoratawa ne kai ka fi kowa sanin sa to wannan tsoron da kake ji ko da jarabawa ce kai kake jin tsoron wata guda daya to wannan tsoro ne firgici ne Allah ya baka aminci dangane da ita shine wa amin rawati ko rawati wa fazni min bayni yadai Allah ka bani kariya a gabana wa min kanfi da bayana wa an yamini ka bani kariya a gabana a damana wa an yasari da haguna wa min fawqi Allah ka bani kariya a samana wa a'udhu bika Allah ina neman tsari a gare ka an ubuta da kada na zane ko na burma min ta hasi ta karkashi na yau nawa akai za ga mutum kawai sai ka kana wannan addu'a yi ta kana sai azkaru sabahi wal masa sai kana wannan addu'a shine za ga mutum kawai ta alim alim bayan kwana biyu sai ga ko dai ya rudda ko ya koma ya ce ba Allah ko wani abu irin wayannan duk fitina ce duk da cewa za mu zo wani hadisi da zai magana akan fitina akan addini mutum ya zabe ta karkashin sa shikenan ka rika mamakin dawa na ba kaza yake ba ya zabe ko ta guguwa ta zo ta ɗebe shi kawai a tafi da shi Allah ya kiyaye mu حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثنا عبيد بن رفاعه الزرقي انا ابيه قال لما كان يوم احد انا da aka yi yakin uhud wan kafa al mushrikuna wato mushrikai suka yunkuro gaba ɗayan su suka tawo to sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa sahabbai tunda kun ga a yakin uhud musulmai nawa ne me adadin su mun biya da kuwa na biyu rahama a yakin uhudu kafirai ba a yakin uhudu a yakin uhudu musulmai sun biya sun fi na badar dama ai adadin nake so a tuno mana a yakin uhudu adadin musulmai nawa ne dubu ɗaya yawwa sai aka ɗan salulu yawa yawwa yau da ruwa na obatiri ɗari uku da ɗayan kai ko ɗari bakwai su kuma kafarai sun kai nawa na dubu ɗaya sun fi dubu ɗaya dubu uku da motsi kun wato abin da wala bukatu yake yawan gaya mana cewa hira so ake tare nake a jikinka shi za ku ga ina yawan tambaya akan sahabi ko na abu so ake kamar sukari a ruwa ake so kamar da labaran sahabban annabi da tarihin annabin kansa mutum nawa za ka tare yanzu ya baka labarin Messi tun daga lokacin 2000 kaza har zuwa 2000 kaza to yana ce ta janyo sai ma ta yanka da sahabban annabi da annabi ita za ta sa wato abu labaran su su narke a jikinka haka ake yi tsakani da Allah eh haka ya kamata ko da yake wannan malamin kadir ma babban malamin mu yana yawan faɗa wannan cewa mu kiyaye cewa da abin da aka faɗa ya shafi sahabbai ko kuma ya shafi annabi alaihi salatu wasalam to mun mai da shi kamar sukari a cikin ruwa mu rika narkar da shi a shi za ku ga daga fara karatun mu na bayani akan wa ibnu abbas da abbas din yawwa saboda zo ake kai kokari ka rike ayi kokari a rike na'am ina ne gurin yawa aka ce wato annabi alaihi salatu wasallam yace ku yi sawu ku daidai ta sawu hatta afna utni ala rabbi azza wa jalla har sai na yaba ubangiji na mai girma da buwaya kun ji ko da ba da ji na faɗa cewa za ka roki Allah kar ka fara roƙon sa kai tsaye fara mai kirari kuma ga shi mun ja a hadisan ma fasaru khalfahu sufufan sai suka tsara da kana ko tana cikin kana wa aka wato fasaru ai kanu sai suka zamto wato khalfahu a bayansa sufufan tautau fakala sai yace Allahumma lakal hamdu kullah kun ji kirarin ya ubangiji dukkan godiya ta kace Allahumma la qabiza bil lima basatta ba wanda yayi zai damke abin da kashin fada ne yalwa aziki wala muqarriba lima ba'ata inna lillahi wa inna ilaihi sannan babu wanda ya isa wato ya kusanto da abin da ka nesanta an gane ku yawa shine wala muqarriba lima ba'ata kallar da naka sai in karasa da wannan saboda lokacin na ga yana tafiya saura minti biyar mu karasa babu kuma wanda ya isa ya kusanto da abin da ka nesanta sannan wala muba'ida lima wato karabta ba wanda ya ce nisanta abin da ka kusanto da shi ya Allah wala mu'adi wa limama ta ba wanda ya ce ba da abin da ka hana kaga wannan shi ma da muna yi da ba a rike mutane hasada ba inda muna gane ma'anonin da muke faɗa a bayan sallah ko bayan a cikin sallah yayin dagowa daga rukuyi Allahumma la mani alima a dai wala inda da gaske yake wani ba zai zo yi sabon babur ko mota ka rika jin haushi ba in dai da gaske ne to sai yace wala muwadiya lima mana'ata ko Allahumma bisid alaina min barakatika Allah ka shimfida mana wato albarkarka ya shimfida albarka yake me albarka shine abin da kake da shi Allah madaukakin sarki ya tsare ma shi shine albarka an gane Allahumma bisid alaina min barakatika Allah ka shimfida mana albarkarka wa rahmatika da kuma rahamaka wa fadlika da falalaka zai falala shine dadi Allah ya dada ma kenan abin da ya baka wa rizqika da kuma arzikinka albarka kuma mun fada shine yanzu za a zo gaba ɗaya kowa a bashi dubu goma a nan amma sai Allah ya hana ka abin da za ka kashe ta ba wai umulmula ba a'a ya zanto kai kana so kashe kuɗi amma kuma matsaloli gaba ɗaya kowanne Allah ya ɗauke ba matsalar sai ga wani kafin kwana ɗaya yana fita ba gudunsa ya buga ko motarsa ta kaza misali amma sai sai Allah ya tsare kuɗin ya hana abin da zai zo ya tafi da su lokaci guda shine albarkar kuɗi ba wai yawa ba an gane ko ba yawa ba wannan shine wato abin da ake nufi to sai ce um Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqima ya ubangiji ina roƙonka miƙaƙƙiyar ni'ima miƙaƙƙiyar ni'ima allazi la yu'awwal ko la yahulu wacce ba za a canja ta ba ai za a gode yana cikin ko la ya tahawwal a wata ruwayar wacce ba za a canja ta ba ai za a gode da sai a ce ma wannan da mai kuɗi ne yana cikin ni'ima amma yanzu ya zo an canja ta gaba daya to ko shakka babu ka rika roƙon Allah kada a samu shabatatul aada dariyar abokan gaba wani zai rika dariya ya ce Allah shi ƙara ai ga amar ai kaza kaza saboda haka sai kuma ya ci gaba da cewa wala yazul wacce ba za ta gushe ba kuma ita ni'imar Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-aila ya ubangiji ina roƙonka ni'ima ranar talauci ranar al-faqr ko ranar talauci wa in kuntum ailatan fa tawba yublikum Allah min fadli in kuna jin tsoron talauci wa wajarka ailan fa agna ita ce dai kalmar al-aila shine talauci shine aila na'am sai ce wal amna yawmal kawfi da kuma aminci ranar tsoro Allahumma idan bika min su'u ma adaitana ya ubangiji muna neman tsari a gare ka daga munin abin da ka ba mu dukiya ba me wa menene zai zama muni a cikin wato dukiya menene me yake nufi Allah ya baka dukiya kuma sai a ce ta zama muni ta yaya shine tambayar da kyau kasa fitar da haƙƙin Allah wannan tana dukiya ce mai muni eh ko mutum ya rika saban Allah da ita kaga ya shi ya bude dukiya amma duk duk idan san ta ya bude a ko ina da hotel wanda bakala kawai ake yi to shi ne malai yace sannan ne wa sharri ma mana'ata minna da kuma sharrin abin da ka hana mu a ba a baka ba kuma ta zai zama ba sharri shine kawai ma'anar haka ba malamai suka faɗa cewa hasada ka rike mutum yashi ya samu kare mar hasada shine ma'anar haka yawanci malamai suka kawo a shari'a eh Allahumma habib ila iman Allah ka sanya mana wato ka soyan mana da imani a zukatanmu wa zayyinu fi qulubina ka kawata shi a cikin zukatanmu wa kari ilaina al-kufra wal fusuqa ya ubangiji ka kyamatar mana kafirci da fasikanci shi fasikanci shine al-khuruj an da'a fita daga yiwa Allah biyayya wal isyani da sabo waje Allah ne rashidin Allah ka sanya mu cikin shiryayyu Allahumma tawaffana muslimin Allah ka kashe mu muna musulmi wa wasabiha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun to ka rika roƙon Allah cewa Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarka kana musulmi domin babbar baiwa wa ahina muslimin karaya ma musulmin wa alhaqina bi salihin Allah ka hada mu da nagartattun bayi gairu kazaya ba tare da mun wulakanta ba ko mun tozarta wala maftuni da Allah ba tare da ka jarrabe mu ba shine mutum ya ridda shine fitina ko ya koma dan ba Allah asis ko ya koma tsine wa sahabbai kawai to sai yace Allahumma qatil kafara Allah ya madaukakin sarki ka tsine wa kafirai shine al kafara ai il'anhum qutila al karrasun bi ma'ana lu'ina al kazzabun sai yace allazina yasudduna an sabili wanda suke toje mutane gabar bin hanyarka wa yukadzibuna rusulaka sai karyata manzanninka wa ja'ala alaihim rijzaka Allah ka tsora musu annoba annobarka wa azabika da kuma azabaka wa azabaka da azabaka ibnu abbas yace wannan kalmomin duk guda biyu azabar ke nufi kowace amma idan suka haɗu kuma ana bambantawa yanzu misali can cikin suratul baqara da suratul a'raf can fa badala alladhina zalamu qawla alladhina fa badala alladhina zalamu kaulan ko fere na manta aya yadda take fa anzala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i kaga rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun to ibnu abbas yace duk inda kaga a rijiz kawai na azaba ake nufi to su malamai a shari'i da suka rubuta suke bambanci cewa ka kuma hadisi a da'unu baqiyatu rijzin wa azab hadisin bukhari saboda haka alrijizu shine ragowar annoba kaga annoba ya gaba corona virus la safiba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu duk wannan na ta shafe su a su sai kuwa su kaga ai gaba ɗaya Allah ne ya damke su yanzu abubuwan da suke wa musulmi yanzu sai Allah yake kama su da duk wanda ya karanta ɗabi'un mutanen China a shekara ɗaya da watanni baya ai zai ga musulmi yanka su aiki kuma quarantine suka sa duk musulmi a quarantine aka sa garin aka kewaye ana azabtar da su ka duba abin da Allah madaukakin sarki ya yi musu cikin lokaci kankani akwai wani gari da su kuma in aka kamo musulmi sai a dafa kare ko alade a ce sai ya ci wallahi yanzu yan garin hausin kare suke su kuma walai kuwa su kuma yanzu abin da Allah ya musu kenan ka ubangiji ubangiji fa kyale ne Allah duk wanda kuka ga yana jigantaka ubangiji ya rabu da shi kawai kyale je albarkatun annabi alaihi salatu wasalam addu'a da ya nake ci ai mu kawai addu'a da muke yan uwan mu da suke san Allah ya tsare saboda muna da yan uwa a can amma ne zai dame ka da su abin da kuma ka san har yanzu an kasa gane kan cutar ko yau na ji sun kori wasu jami'an lafiya yau din nan sun kasa gane ta saboda na kalli wani likitoci waɗanda aka ce an yi wannan asibitin a kwana goma duk wanda zai tafi wannan asibitin ba sallama yake da 'ya'yansa yana kuka saboda ya san ba zai da ba haka kuma ba a sai dai a yi infirari ake wireless gaisuwa haka zai zai zai rungume yarsa ta iska ita ba ta rungume shi ba za su je kusa ba sannan ya tafi na gani ni to shi ubangiji yana da hanyoyin kamu da yawa to allazi wato shine waja'ala alaihim rijzaka wa azabak Allah ka sanya musu annoba da kuma azabaka Allahumma qatil li kafarata Allah ka tsire wa kafirai allazina utul kitab wanda aka ba su littafi amma suka ki amfani da shi ilahal haqqa a ƙarshen addu'ar sai annabi yace kai ne wato kai ne ubangijin gaske wane mutum kai ne ubangijin wato in wallahi kana so koyi salon yin addu'a ka koma hadisai kawai za ka samu salo kala kala da za ka yi wa Allah kirari cikin kwanciyar hankali kai ta roƙon Allah yanzu ka ko wanda ka dauka ai ta ishe ka komai ka roƙa na rayuwarka komai ya je karshe ko to dama awon lokacin ma ya wuce akwai hadisi daya قال علي يتي وسمعت عن محمد بن بشير واسنده ولا اجيء به قالوا بياني يكون واسنده ولا اجيء به يا جنجنا shi ni ban zo da hadisin ba amma dai ya ya kai isnadin zuwa gare shi wallahi alam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana Allahumma amin muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi jarrabawa da waɗanda suke yi wato shirin yi Allah ka agaza musu masu wanda suka sa aure a gaba da wanda aure sa ko a gaba Allah ka tallafa musu Allah ka shiga lamarin su muna roƙo ubangiji da sunayen sa tawawa da kofin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya